الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 28 ne ko da tara 29 ko 29 ga watan zulqa'ada hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta daidai da 18 ga watan 6 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawar Zuro wato a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fannu ta'amul baina zaujain na babban malami Muhammad Siddiq Mishawi rahimahullah wannan kuma shine darasi na goma sha shida kenan ko? ne na rubuta ne na sha nawa to darasi na goma sha ɗaya ne? haka ne gaskiya ne darasi na goma sha ɗaya darasin da ya gabata mun yi karatu a inda mala yake ta ihtarim aqalaha wa hawayatiha ka zama namiji mai girmama tunani ko hankali na mataka ka zamanto kuma kana girmama abin da take sha'awa shine hawaya hobby to in tana da wani hobi da take da shi to ya zamto kana girmama shi kakka dauka shirme ne tunda shi ta dauke shi a matsayin abin nan dinta ko mun tattauna akan haka mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ta zo gidansa da yar tsana kuma bai kyamace ta ba bai nuna tsana akan wannan yar tsana din ba balma ya karfafe ta ya kuma yi hira da ita kuma bai nuna cewa akwai wani kuskure ba har ma ƙarshen labarin ko tattaunawa tasu ma har yayi dariya wanda wannan duk alama ce ta yarda da abin da Aisha take yi kuma ya ba mu kisar wani mutum shi ma wanda ya girmama shi ma tunani ko kuma abin da matarsa take sha'awa to sannan mun tattauna game da ka zamto namiji mai rufa wa matarka asiri in tana da wasu oyo tana da wasu laifuffuka ko wasu aibuka to ka zama kai ne farkon wanda zai suturce su domin suturce aibunta tunda kana tare da ita kamar suturce aibunka ne rufa mata asiri kanka ka rufa wa asiri tona mata tona wa kanka asiri ne da ‘ya'yanka gaba ɗaya da ka zamto mai ƙoƙarin rufa mata asiri da kuma yi mata addu'a na Allah ya shirye ta ka kuma dinga ƙoƙarin jawo hankalinta da nasiha gare ta mun karanta hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam na man satara musliman satarahu Allah fi duniya wal akhirah sannan ya bamu ainihin wato labarin wani bawan Allah wanda sun ɗan samu matsala da iyalin aka tambaye shi mai yake faruwa har ma an ji kamar yana so ya saki matarsa ya ce mai hankali baya faɗar sirrin matarsa baya tona asirin matarsa zaman da ya ƙi yiwuwa dai bayan ya sake ta aka ce to kuma an ji ka sake ta me ya faru ne wai abin har ya kai ga saki haka ya ce subhanallah ina ruwa na da matar da ba tawa ba kuma kaga dai ba zai faɗa ba kenan to haka ake so in koya haka ake so ka koya an gane ko sannan mun karanta gaba ta uku izhar mawadda ta kalaha ka zama namiji mai bayyanar da ƙaunar da kake yi wa matarka an gane ko har ma muka karanta hadithin ummu zar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shelanta wa duniya irin ƙaunar da yake wa nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda zalika fadlullahi kuma yutihi man yasha an gane ko an tambaye shi wa kafi so yace Aisha da haka ba laifi bane kai ma ka dinga nuna irin kaunar da kake yi wa matarka har ma muka karanta kissar wato ko hadithin ummu zar'in wanda wannan yana nuna cewa mata sukan zauna wani lokaci su yi hira su tattauna halayya irin ta zamantakewa su da mazajensu na aure in na alkhairi ne su ambaci alkhairi in kuma kishiyar haka ne shi ma dai suna ambata kamar yadda muka ji wannan kissa ta umu zar'in inda mata guda goma sha ɗaya suka zauna suka yi wa junansu alkawarin cewa kowace za ta faɗi halin da take ciki a gidan mijinta ba tare da ainihin wato an samu wato ba tare da an samu wani nukusani ba a cikin labarin kuma suka yarda akan haka kowace ta fito ta faɗi halin mijinta za ka ji wasu daga ciki halayen mazajensu mai kyau ne wasu kuma za a ga halayen mazajen nasu gaskiya sai a hankali sun kushe mazajen nasu kwarai da gaske saboda mugun hali da rashin tausayi da rashin kyautatawa da rashin iya kauna da soyayya tsakaninsu da mazajensu ba su ɓoye ba sun fito sun ce ga irin halayen mazajensu da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ƙayatar da shi a kissar shine ummu zar'in da ita da wato abu zar'in haka cikin labarin bayan an gaba ba shi ya ce ka amma labarin nan ni kuma zan zama muke kamar abu zar'in la'ummi zar'in sai dai ni ba zan sake ki ba domin kamar yadda muka karanta a satin da ya wuce shi abu zar'in duk da irin jin daɗi da fahimtar juna da ƙauna da ke tsakaninsu da ita ummu zar'in dai kaddara ta shiga tsakiya an samu rabuwar ainihin wato auren nasu to sai annabi ya ce duk abin da kika gani na farin ciki da kwanciyar hankali da ƙauna da ainihin wato kulawa da tausayawa irin na abu zar'in ga ummu zar'in ni ma din zan yi miki haka har da ƙari sai ma alkawarin akwai abin da ya faru ga ummu zar'in na mijinta ya sake ta ke kuma na muke alkawarin ba zan sake ki ba kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika wannan alkawari har ya bar duniya suna tare da nana Aisha Allah ya kara mata yadda qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa tahki sayyidatu Aisha radiyallahu anha allahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda tana ba mu labarin irin wasan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi tare da ita qa'ilatan tana cewa kuntu ashrabu na kasance nakan sha abin sha wa ana ha'idun ina jinin al'ada ba ni da tsarki ai min ina innabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana daga kofin annabi sallallahu alaihi wasallam fa yadau fahu ala mawdi'i fiya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dora bakinsa a daidai inda na sa bakina fa ya shirabu shi ma ya sha ma'ana suna sha wato wato wato ba ni in baka in ta sha sai ta bashi shi ma ya sha in ta miƙo masa sai ya duba daidai ina ta sa bakinta shi kuma sai ya ɗora bakinsa a gurin don nuna ƙauna da soyayya ga nana Aisha wa ata arraqul wato irka ko wa ata arraqul arak tace nakan gwaguyi nama a jikin kashi ai ta akulul lahama tace takan fuzgi nama allazi haula al'azimi wanda yake jikin kashi wa ana ha'idun tace kuma ban da tsarki ina ina jinin al'ada thumma unawiluhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sannan in mika kashin ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa yadau fahu ya dora bakinsa mawdi'a fiya ala mawdi'i fiya a inda na sa baki na shi ma ya fusgi naman sallallahu alaihi wasallam wannan ko ka gane hoton da annabi ya baka Allah ya saka dau haske ah baya abin kamar ya fito fili ko an fahimta wato matsalar shine wani lokaci zamantakewar mu ta hatta hargitsa abubuwa irin wayannan abubuwan sai a dinga ganin kamar mallaka aka yi ma sai a ce matan mutum ta shanye shi ta mallake shi shi kuma namiji ba abin da ya ƙi jini a duniya irin a ce an mallake shi to shi kuma zai nuna duk yanda zai nuna ya nuna fa ba a mallake shi ba to garin haka kuma duk sai ya ruguje ya sa kulki duk ya bubbuge wato tulunan soyayya duk gaba daya haka sai abun ya koma barazana da gurnani kamar zaki malam da huci kamar kumurci duk dai wanda ka a ce an shanye shi ko an mallake shi yanzu kaga in a yanzu ne ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam bane yanzu irin wannan kauna da ake yi da soyayya a gidan annabi tsakaninsa da nana Aisha in wani gama garin mutane ne in akwai abin da yake gaba da mallaka ko shanyewa za a ce an masa kaga dai ka duba ba annabi sallallahu alaihi wasallam me yake so ya nuna wa duniya game da zamantakewa ta iyali ta sha ruwa ko ta sha wani juice ko fura ko wani abu a kofi maimakon tana bai shi ma ya kama ya kurba sai ya juya daidai ina bakinta ina ta sa bakinta shi ma sai ya dora bakinsa a gurin shi ma sai ya sha sallallahu alaihi wasallam an gane ko sannan kuma ka san dai wanda zai fusgina ma ko ya gwagwayi kashi dole akwai yawu da waye da waye a jiki duk da za a iya abin nan ta kama gurin ta fusga kuma ta miƙa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kama ya yaga sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine shi yasa idan har shi yasa musulunci in kuka duba mun sha faɗa aka ake so ka auri wanda kake so wadda ba za ka dinga jin wani ɗari-ɗari ko kunyan nuna mata kauna ba ita ma aka ce ta auri wanda take so saboda soyayyar to kuma in ya zamto sai ka dinga kuma mu'amalanta ta irin mu'amala wadda ba a so in har da gaske ne kana son ta to irin wannan rayuwar da annabi yake nuna ya kamata ka dinga kwaikwayawa a gidanka mana ka ajiye wancan ba karatu bane ya zo da shi kuma ka san shi matsalar iblis sai sa ka ajiye karatun kuma kai amfani da wani wata wata fikira tasa ga karatun nan dai kullum mutane suna ta ji ana faɗa amma kullum kai hira da mata sai ka dinga jin da kukan da suke game da iyalansu duk da cewa su ma za mu zo kansu an gane yanzu bulalan maza ake yi wa amma shi littafin balansin zai na gaya muku da ya je rabin littafin kuma zai juya akalansa can bangaren ba wai dan ba su da matsala ba amma kai ana gaya mata ka matsalar dan ka gyara ala gafata malam ka bayyanar da kana kaunar mataka in kuma ba ka son ta faɗi mu ji to kana tare da ita ka aure ta ba wanda ya san lokacin da ka ganta ka je kuka zanta da ita kuka fahimci juna manya suka shigo suka hada ku ba a ma shigo an hada ku ba sai da aka bawa kuka fahimci juna shi yasa mutum yazo sai a ce a bashi su fahimci juna sai da kaga tsayuwarta da maganarta da komai nata yayi maka kaje kana son ta in kaje rabin baccin ka bacci rabi mafarkinta to kuma ka zo an kawo ma ita inda za ku taka za ka yi taka muhimmiyar rawa ka samu lada sai kuma shedan ya zo da ya hana ruwa gudu da Allah bawan Allah ka ji tsoron Allah ko wannan hadithin hadithi ne wanda yake imam imam ahmad ya fitar da shi a musnad ɗinsa mujalladi na shida hadithi na ɗari biyu da goma haka imamun nasai a mujalladi na ɗaya hadithi na ɗari da arba'in da tara ولم يترك النبي ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم اظهار الموده manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bai bar bayyanar da soyayya ba da kauna ga iyalinsa hatta wa huwa sa'imun har yana azumi ma ka duba ne har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi bai kyamaci bayyanar da irin kaunar da yake wa iyalinsa ba taqulu ummu salamata radiyallahu anha na na ummu salama Allah ya kara mata yadda da kanta take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sa'imun annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumba yana azumi kuma kaga ana nuna maka kiss ko sun ba alama ce ta soyayya alama ce ta soyayya amma akwai matar da za ta ce bai taba sanin sirrin da ke tattare da sun ba baya yi kaga al'amarin sai ka rasa to wani irin aure ne wannan annabi yana azumi amma yana bayyana dan sun ce sun ba alama ce ta soyayya kai kuma ka ji tsoron Allah ka gyara bakinka kuma ko yawwa dan abin ya yi macin sosai kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbil nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sumba wa huwa sa'imun alhalin yana azim sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 1929 sa'ala rajulun ibnan lahu tazawwaja hadithan haka ake son manya su ma kai zuwaya kuke zaune da iyalin haka ake yi amma kawai sai a yi ma turin je kaka mutu ba wanda ya zauna da kai ya ce yi kaza kawai da ya da dinga cewa to fa hakuri ake gaskiya ne hakuri ake kuma sai a dan baka makama ai ko eh su magabata haka suke in aka ga mutum kamar dai alamun abubuwa ba daidai suke tafiya ba sai a kira shi a ji me yake da akwai amma mu yawanci sai ta yi wari alaƙar ta riga ta yi tsami yadda za a zo kuma su ma manyan su zama to ba zama su ma an hana su zama lafiya buni buni an zo kes buni buni an zo a zauna buni buni a kirawa na kirawa na a zo a zauna to amma inda ana dan bibiya ana mutaba yaya shi yasa za ga iyaye na da kamar yadda muka sha faɗa duk ran juma'a za ga mutum duk inda ya aurar da 'ya'yansa yana zagayawa daga masallacin juma'a wani ba zai da gida ba sai ya je yarsa tana guri kaza da guri kaza da 'ya'yansa duk sai ya je da dadduma tsawon lokaci shigo ciki babu ya ce a'a a iya soro za a gaisa kuna lafiya sai ya jefa kalma ɗaya biyu na nasiha da wa'azi gare ta haka shi ma duk lokacin da shi mijin ya zo gaida babansa sai ya ce to ya iyalin to fa kaza kaza kaza kaza sai an dan jefa maka kalma ɗaya biyu wadda za ta yi ta yawo a kwakwalwarsa ya aiki da ita to sai ga wayannan abubuwan suna taimaka to amma yanzu za ka ga duk irin wayannan abubuwan abubuwan magabatan suna ta karewa kuma ba a samu masu kwafi wasu suna zama makwafin irin wannan al'adar wadda take mai kyau sai ga duk mun zama mun koyi wasu al'adu wanda ba namu ba wanda suke sun sa mun shiga cikin damuwa sosai da haka wani mutum wani bawan Allah ya tambayi ɗansa da bai daɗe da aure ba shine ta zawwaje hadithan sabon aure ne sai ce ma za ta fa'alu inda ma ta dukulu baitak wai duk lokacin da ka shiga gidanka me kake yi ne kai uba ne yake tambaya ɗansa ya ce wai duk lokacin da ka shiga gida ma za ta wato ma za ta fa'alu inda ma ta dukulu baitak lokacin duk da ka shiga gidanka me kake yi qala sai ce la shay'a yace abba ai ba abinda nake ghaira anni atanawalu da'am zan dai ja girki yawa abu na farko za a kawo min girki zan zan ɗebe shi thumma atahaddathu ilaiha qalilan sannan sai mu dan yi hira da ita kadan thumma anamu kawai sai mu kwanta yi bacci shikenan abin da nake yi fa qala al-abu sai uban yace da shi ya bunayya kai wane ya bunayya kai dana alayka bittaqabili wal muda'abati wadh-dhahiki lalle lalle ka dinga yi wa matarka sun ba ka dinga wasa da ita ka dinga sakan mata fuska kana mata dariya fa innaha min izharil mawaddati wal mahabba domin da kiss ko sun ba da kuma ainihin wasanni da dariya na daga cikin abin da ke bayyanar da irin kauna da soyayya da kake mata to duk in ba wannan to me kake mata kenan da can duk surutun da kai ta mata a kofar gidansa she ƙarya ne kai ka san yadda kake mata yanzu ka zama horo a cikin gida da a horo ka je kofa gidansa kana ganin zaka samu ƙuri'arta man gasha na falaisa minna shawir zaujatak ka dinga shawara da matarka ta ka sha kunu ko ba ka shawara da ita ba la tuhammish daura zawjatika fil hayatil usariya kar kai watsi da rawar da matarka za ta taka a rayuwarku ta zamantakewar iyali kar ka daina karka ce kai rabu da ita ba ta da wani tunani wani tunani ne da mata wani wani shawara kaza kaza mace da ba ta da hankali kanta kamar kwakwalwar dusa kaji da Allah tilka idan qismatun dhiza la tuhammish dawra zawjatik kada ka yi watsi da rawar da matarka za ta taka fil hayatil usariya a rayuwar ku ta zamantakewar iyali wastashirha ya haƙuri mayar da wukar nemi shawararta waɗulub ra'ayaha dinga neman menene ra'ayinta fi ma ya ta'allaku bi hayati kuma a cikin abin da yake da alaƙa da rayuwarku in abin da ya shafe ka ne can kai kaɗai na waje kake ganin ba ta da gogewa da ƙwarewa a wannan sai ka nemi shawara ga abokinka ko wani wanda kake ganin yana da wannan ƙwarewa wannan ba laifi amma rayuwarku kai da ita fa kuke gina rayuwar gidan ‘ya'yan da za ku haifa tana da ta cewa a kansu tana iya fahimtar wani abu game da su wanda kai baka fahimta ba saboda ta fi ka zama da su za ta iya gane wani abu da kai baka gane shi ba za ta iya fahimtar abin da baka fahimta ba to da haka duk abin da yake da alaƙa da rayuwarku ta gida nemi shawararta kuma ka nemi menene ra'ayinta a kai fa shura da shawara ne tudayyibu khatira zawjatik zaka dinga gyara tunanin matarka in kana shawara da ita ma ko shirmanta ka sai ka dinga gyarawa sai ga wannan gyaran da kake mata yayi tasiri sai ga wani lokaci ita ma ba ma kai ba ana zuwa wajen ta neman shawara saboda ka gyara mata tunani da ka kawo zaka kawo mata illolin wannan shawara ta ta guda biyu uku hudu biyar ce shawarar nan take eh in an kalle ta kuma gaskiya za ta iya amfani amma ba kya ganin kin ga in aka dauke ta kaza zai faru kuma kaza zai faru ko ba kya ganin kuma kaza zai faru to kaga kana gyara mata tunaninta a cikin shawara domin ka ce me kike gani yarinyar nan kaza kaza me kike gani ko wannan yaron kaza kaza kaza ya me kike gani ko game da rayuwar kai da ita me kike gani game da kaza ya za a yi a samar da kaza ko ya za a magance kaza ko ya abu kaza zai dinga yiwuwa ana yi mun korafi ana kira na daga makarantar yara ana cewa kullum ana kai musu abinci a makare misali kai za ka zo ka shiga kicin ɗin ka tuka ka girka kaga sai ka zauna wai me yake kawo makara abincin nan ne wata za ta ce ai to ai matsalar saboda kullun kaga sai ka fita kake aikowa da abinci fa nan wani lokaci kan ka aiko kuma ko in ka aiko din yaron da zai yi fa ne babu to ya kike gani ni ina ganin a samu almajiri wanda zamu dinga bashi abinci kuma kana dan bashi wani abu kana na ihsani ya dan dinga yi mana yan cefa nan mutun da ainihin wato yara ba sa misali kaga ta kawo shawara ko kuma ka dinga siya mana abin nan kayan cefanin na kama kwana kaza tun da ana barin wuta ga fridge in aka nika sai a sa su a ciki kaga sai mu dinga diba kaɗan kaɗan muna abin nan kaga ta kawo maka mafita da shawara to da haka wannan dai cikin abin da yake da alaka da rayuwarku ta zamantakewa ka dinga neman shawara ta fa bi shura da shawara ne to dayyibu khatira zawjatik zaka dinga gyara tunanin mataka wato shi'iraha bi qadariha kuma zaka dinga sanar da ita irin darajarta wato za ta dinga jin lalle tana da daraja lalle tana da kima tunda kawai sai ka zo wai wance eh kaza nake so ne wai ya kike gani me yin shawara ki ko da ko ba za ka dauka ba fa za ta ji daɗi za ta ce to ni ina ganin kaza kaza ko kuma a yanda dai ka gani a to kuma yanda na gani ni da nazo na nemi shawarar ki in haka ne ya da sai in zarta kawai ba sai na nemi shawarar ki ke me yake gani ko ki dan yi mana nazari da tunani akan kaza kafin dawo sai ga duk ta ƙara da tunanin ta wajen neman wani solution ko wata mafita da kuke fama a ciki kuma kila sai ta kawo mafitar da kai kanka baka yi tunanin ta ba kamar yadda zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shawarar su Ƙala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce wa amruhum shura bainahum, to sai kai kaɗai ne baka nema abokin shawara? Wa amruhum al'amarinsu shura bainahum su shawarwari ne a tsakaninsu. Suratu shura aya ta talatin da takwas. Wa ƙatta shawarar Nabi sallallahu Alaihi wasallam ma a zuwaji, annabi sallallahu Alaihi wasallam yakan yi shawara tare da matansa, wa arada alaihinna mushkilati kuma yakan kawo ya bujiro musu da matsalolin da suke damunsa yanzu lokacin da farkon haɗuwarsa da mala'ika jibril waye ya kawo mafita lokacin da ya haɗu da mala'ika jibril bai taɓa experiencing ɗin mala'ika ba sai ga mala'ika jibril a siffan mala'ika kuma kuma ya zo ya ritsa shi a cikin kogo kuma ya ce sai ya yi karatu ya ce ni ban iya karatu ba ya ce ya matse shi ya ce na sha wahala ya sake shi ya kuma matse shi sai da suka yaga sau uku sannan ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq har zuwa allama al-insana ma lam ya'lam sannan sai malaika ya tafi bashi to ya fito a razani a tsorace yazo yana tarawar dari yana zammiluni dassiruni shi yasa ake kiransa ya ayyuhal mudhammil ko ya ayyuhal muddathir ta kawo mayafi ta lullube shi me ya faru wallahi ina ji wa kaina tsoro wallahi naga kaza naga kaza ta ce wallahi Allah ba zai taɓa kunyatar da kai ba Allah ba zai taɓar da kai ba mai hali irin naka baya kunyata kana sadar da zumunci kana taimakon marashi kana kaza ta dinga mai lissafi ta ce lan yukhziyaka Allahu abadan Allah ba zai taɓa kunyatar da kai ba har abada kuma wannan ni gan nake ba wani abu bane amma bari mu je da kai wajen waraqatu bin naufal yana da gogewa game da irin waɗannan abubuwan ya karanta littafan ahlul kitabi kafin ainihin saukar alkur'ani mu je ta je wajen abin nan aka yi masa bayani daga nan ba ya samu nutsuwa ba waye kawo wannan mafitar ita ce na na khadija kai radiyallahu anha da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shawara tare da ainihin wato azwajihi matansa wa arada alaihinna mushkilati sannan yakan bujiran masu da wato wa arada alaihin na mushkilati yana bujiro musu da ainihin wato matsalolin da suka dame shi fa fi sulhil hudaybiya ka koma ka karanta sulhu hudaybiya da aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da quraishawa lamma faragan nabi sallallahu alaihi wasallam min qadiyatil kitab lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama wato wannan matsala ta rubuta yarjejeniya almu'ahada yarjejeniya da aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da quraishawa to wannan yarjejeniyar ta so saran quraishawa wato sahabbai sosai saboda sun ga abubuwa kamar na zalunci da son zuciya karara da quraishawa suka zo da shi a yarjejeniyar kuma annabi ya ce ya yarda to da haka bayan an gama wannan rubuta yarjejeniyar kalali ashabi daga cikin yarjejeniyar gasu fa suna hudaybiya dan kilomita kaɗan ya rage su shiga maka amma cikin yarjejeniyar quraisha suka ce wannan shigo wannan zuwan na annabi zai je ya umara ba za su bashi ya shiga ba ya koma sai shekara mai zuwa suna ganin gashi dan kaɗan ya rage su shiga su je su umara ba yaƙi suka zo yi ba duk sun yi bayani amma an ce ba za su shiga garin makka ba sai su koma sai shekara mai zuwa kuma annabi ya ce a rubuta a yarjejeniyar ya yarda ya ce wa sahabbansa ƙumu fanharu ku tashi kowa ya soke dabbarsa ta hadaya wadda ya yi niyyar yin hadaya da ita sun mahaluku ko sun mahaliku sannan kowa ya yi aski a cikinku ƙala mai ba da labarin ya ce fa wallahi na rantse da Allah ma ƙama minhum rajulun ba mutum ɗaya da ya miƙe ka duba yadda sahabbai aka ce suke jin umarnin annabi da ya faɗa da sun aikata amma yadda wannan abin ya dake su kuma kamar yadda muka karanta a hikiba an ce jinkirin da suka danyi wai tunani ko Allah zai sa a saukar da wahayi a goyi bayan nasu tunanin a cewa annabi a'a a yi kaza shi yasa suka danyi jinkiri dai har zuwa lokacin da suka ga annabi ya aiwata suka ce to ba canji kawai sai suka tayi su ma suka yi wannan mun karanta wannan kadiyar a wato a karatunmu na hikiba ce wallahi ba mutum ɗaya daga cikin su da ya tashi hatta qala zalika thalatha marratin har sai da annabi ya faɗa haka sau uku yace na ce ku tashi kowa ya soke abin hadayarsa ya je ya aski ba wanda ya motsa sai da annabi ya maimaita sau uku falamma lam yaqum minhum ahadun yayin da annabi ya ga ba wanda ya tashi cikin sahabbai da kala ala ummi salama to a wannan tafiyar dama da nana ummu salama ake sai shiga wajen na ummu salama radiyallahu anha fa zakara laha malaki minan nas sai ya faɗa mata irin abin da ya fuskanta daga sahabbansa fa qalat ummu salama ka ita fa ta ka shawara fa ummu salama ta ce ya nabiyallahi ya annabin Allah atuhibbu zalika kana son su bi umarnin nan naka ka ba su umarni ba su yi ba yace haka akai kuma kana so su aikata abin da kake so to in kana so ukhruj yanzu shawarar da zan bayar fita thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan karkacewa kowa ta tafasa sauke karkacewa kowa kanzin an gane ko ma'ana karkacewa karka faɗi kowace irin magana ga kowa ka kyale su kawai hatta tanhara budunaka kawai ka je ka soke dabbobinka na hadaya wata da halikaka ka kirawo mai maka aski fayu halikaka ya maka aski karkace da su komai kawai yanzu fita kana fita kawai je ka kama dabba ka soke ta ka ce inawa ne zo ka yi min aski faƙama annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mace ce ba ta da tunani ke ki na gani a'a faƙama sai manzo Allah ya tashi وفعل ما أشارت به زوجته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها nan take annabi ya aikata abin da matarsa uwar muminai ummi salama Allah ya kara mata yadda ta bashi shawara kaga annaba shi yana daukar shawarar iyalinsa falamma ra'a ashabahu zalika falamma ra'a ashabuhu zalika lokacin da sahabbansa suka ga haka suka ga annabi fa ya tashi ya soke hadayarsa ya so ya, kira mai aski an masa aski to sun san wannan dokar an riga an zartar babu wani tsammanin sake ta kamu sai su ma duk suka tashi fanharu suka je suka soke dabbobin su wa akhadha ba'dhum yuhalliqu ra'sa ba'dhin wannan sai kama kan dan uwansa ya aske shi ma sai ya aske masa shine fa fa yuhalliqu wa akhadha ba'dhum yuhalliqu ra's ba'dhin sai sashi suka dinga yi wa sashin su aski wannan ya kama kan dan uwansa ya aske shi ma ya bashi nasa ya aske wannan sai suka yi kaga cikin kankanin lokaci cikin minti ɗaya an warware mai mas'ala wa ya kawo wannan mafitar ummu salama wa aka bawa shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk basira kada tunaninka kai ka san ba ma mu karana ba a gwaji ba a cewa ka kai manzon Allah amma gashi ta bashi shawara kaga ba ma sha'anin da ya shafi gida bane ba sha'anin da ya shafi iyali bane mas'aloli ne ma na, harkar da'awa ta waje amma ta kawo masa mafita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi shawara kuma aka samu warware mas'ala din akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadithin hadisi na 2731 da 2732 wa qala rajulun min as-salihin wani bawan Allah cikin mutanen kirki yace wallahi na rantse da Allah inni la ushawiru imra'ati yace wallahi na ina, ina yin shawara da matata wa a'lamu duk da cewa na san annaha lan tudhifa shay'an za qimatin ba za ta ƙara mun wani abu mai kima ba a cikin shawarar tata ma'ana ya san cewa in ma ya ce ba ni shawara ba wani abu mai mahimmanci za ta bada a matsayin shawara ba amma ya ce wallahi yana neman shawararta ya ce me yasa yake haka sai ce wa inna ma af'alu zalika irda'an laha kaji ko to irin abin da kai ba za ka iya yi ba kenan kawai sai dai kai a yi ta gamsar da kai a yi ta yaddar da kai amma kai ko sau ɗaya ba za ka ɗan karanta mata ba kaga ya ce wannan bawan Allah ya ce shi baya tunanin za ta kawo wata shawara wadda take mai wata kima amma yana neman shawara ta mesa ya ce irza Allah kawai dan ta ji cewa ita ma mata aure ce kuma tana da tunani mijinta ya mai da ita ainihin wato mutum to wannan gaskiya yana daga cikin abin da ake so mu koya daga cikin zamantakewa mu na iyali a wajen neman shawararsu kun haliman ka zama mai jimiri ka zama mai juriya zama da iyali sai mai juriya yawwa sai mai jimiri sai juriya bari ka ji wannan babin shi ma za ka san lalle gaskiyar magana sai da juriya sai mutum yana da haƙuri sosai yake iya zama da iyali in ba haka ba sai ga mutum sai a ce ya auri mace sama da goma sha wani abu kaga wannan kuma ya aibu ne ba abin yabo ba ne ko alhilmu ma'az zaujati khuluqun haƙuri da juriya wajen zamantakewa da mata, hulukun wannan haƙurin wata ɗabi'a ce labudda an ya tahalla bihin rajulu, lallai ba makawa namiji sai ya yi ado da ita. Duk wanda ya yarda zai zauna da iyali, zai yi aure ya zauna da mace, to lallai wannan haƙurin ado ne ga magidanci wajen zama da iyalinsa, lallai ba makawa sai ya yi ado da alhilmu. للمحافظة على الأسرة على على أسرة مستقرة سعيدة للمحافظة بعدن komai ba namiji ake so ya zama mai jimiri da hakuri saboda kiyaye ala usratin kiyaye wannan gida mustaqirratin ya zama tabbatacce sa'idatin ya zama mai dadin zama inda kana so gidanka ya zama mai dadin zama to sai ka zama haka faƙad kana azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam yuraji'nahu al-kalama kaji ko annabi sallallahu alaihi wasallam matansa sun kasance suna musanyan magana da shi ya faɗa su ma su faɗa shine yuraji'nahu al-kalam da haka zaka iya faɗa ta ce ba haka bane kaza ne karka ce ki ha dabi'a su ce haka shi yasa wata ko dukanta kake wallahi an ka faɗi ɗaya sai ta faɗi uku ni za ki yi kaza ka kai mata abin nan wallahi ba ta shiru ba in daina motsi ta yi ko yuraji'inahu al-kalam annabi sallallahu alaihi wasallam matansa karka dauka guda ɗaya ko wance ko wance matansa azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam yuraji'inahu al-kalam suna suna musanyan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam wa tahjuruhu ihdahunna to bari ka ji ɗaya daga cikin su takan yi masa yaji ilal layli tun daga safe har dare ya zo ya sallama ta shai shuru kamar ba ta ji ba kaji a karɓar kallawo yi Allah shiga ta wala ya ce ikon Allah ɗaya daga cikinsu takan yi masa yaji ba wai yajin ta ɗauki kaya ta tafi gidansu ba tana gidan ilan laili haddare kai ka san annabi haƙurinsa ya kai sallallahu alaihi wasallam fatashabbahu in lam takunu mithlahu ba za ka iya irin nasa ba amma su ake ka kamanta kai iya bakin kokarin ka ya zama to kana kamantawa wajara bainahu wa baina aisha radiyallahu anha kalamun wato tattaunawa ta gudana tsakaninsa da nana Aisha radiyallahu anha kuma tattaunawar aka kasa samun daidaito shi da ita hatta da khala abubakarin hakaman kaji ba hatta da khala abubakarin hakaman bainahu sallallahu alaihi wasallam wa bainaha kai har sai da aka gayyato mahaifinta sayyidina abubakar ya zo ya yi hukunci tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bari ka ji ba nan ne ma inda matsalar take ba fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ita takallimi aw atakallamu zaki fara magana ne ko ni in fara magana fa qala sai tace takallam anta kai ka fara magana wala taqul illa hakan amma ka faɗi gaskiya falaɗamaha abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar ya kwashe ta da mari hatta adima faha har sai da bakin ta ya fashe wa ƙala ya ce a waya ƙulu ghairar haƙ ya adu wata nafsiha au yana faɗar abin da ba gaskiya ba ya wadda ba ta san kanta kina nufin annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar abin da ba gaskiya ba har zaki sanya masa sharadin ya faɗi gaskiya to yanzu kai an zo mun yi muku sulhu aka ce to ke me zaki ce a shi yayi magana amma ya faɗi tsakaninsa da Allah illa ya kaji kaman watsa ma wuta kar kai mamaki mata ce ka gama ta ce ƙarya ne ba abin da ya mata zafi a yin ta ce ba haka ba haka bane ma wani lokaci za ka ga kamar ta dan mutunta ma a zo a ce to gashi gashi gashi ta ce wallahi duk abin da ya faɗa ƙarya ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya mare ta har sai da bakin ta ya fashe kuma ya fare mata fada ya ce ya adu wata wato yake ta awa ya kula gairar haƙ ya adu wata nafsiha fasta jarar bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai da ta fake a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qa'ada khalfa zahrihi tayi zamanta a bayan annabi saboda kar a kuma kawo mata wani marin nan biyu dan ta ga yanda babanta ya fusata akan kalmar da ta furta shi yasa daga cikin sirrin zama da su sai ka gane cewa magana ba ta yi musu nauyi kuma za ka ga in suka tashi faɗarta in suka faɗe ta kawai za su ga kai in ka ɗauki action ma kai ne baka da aguri kawai dan wai duk me kawai fa dan na ce kaza a kaji da aka ita duk wannan nauyin kalmar ba za ta ganta ba in ba haka ba yanzu a zo zaman sulhu da wa aka zo zaman sulhun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da na Aisha waye ya zo yin sulhun mahaifinta sayyidina Abubakar a ka ji abin da ta faɗa faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi akhlaqihi wa hilmi da halayensa da irin haƙurinsa da juriyarsa sai ya ce innaka inna lan nad'uka li hadha yace ba wannan ne yasa muka kira ka ba kaji fa inna lan nad'uka li hadha ba wai mun kira ka ne dan kai haka ba walam nurad minka hadha kuma ba haka muka nufa daga gare ka ba a wata ruwaya ma yace to kai na ga ka mafi ni daukan zafi tashi ka tafi haka ce wata rana ya zo ga kuma an shirya shi za suka ce in ka shiga tsakanin mata da miji wallah za ka ji kunya ya zo yana ta huci ni za a yi haka ce wallah sake ta wallahi in gaya ma wallahi in ya rufe ka zai sa ka a blacklist duk hutun nan ka ce to kasan abun sai haƙuri eh haƙuri ake wallahi ai rashin kirkin nasu wani lokaci sai an abun sai ka kaza amma dai ayi haƙuri ni na san dai duk da hakan dai na san akwai soyayya tana son kan sai dai kawai ka san wani lokaci sha'anin su ne na mata ka dan babban shawara ka kwantar da hankalinsa saboda in ka ce a sake ta ta ji labari ko kuma shi ma in suka koma suka jo ne hira ta yi daɗi ya ce tam kin ga wallahi da na ɗauki shawara fa da yanzu na yi ɗanyen aiki ai kwanan bayan nan da muka yi faɗawa na cewa kawai mu baki takardaki akhrajahu abu daud wannan imamu abu daud ne ya fitar da wannan hadisi na 4999 wa qalat aisha radiyallahu anha na aisha radiyallahu anha da kanta tace marratan wata rana wa qad gadiba tace ta yi fusata ta yi fushi sai ta ce an tallazi ta zo'umu annaka nabi ne wai kuma kai annabi ne ka ji ba wai kuma yanzu kai annabi ne ko an tallazi ta zo'umu kaga za'amu kai fa kake cewa kai annabi ne kai ka ce kamar wani inkari ne ko bata yadda ba ne a'a kawai ne ta haka suke shi sa aka gama khuliqat min dila'in in ba za ka karɓi irin waɗannan abubuwan ba kai zaman ka a shago kenan ka huta yawwa in kuma ka yadda ba zai yiwu ba zama a shagon nan to kuma ka yadda kuma ka yi haƙuri in an shiga cikin gidan ka yi haƙuri akwai irin waɗannan 'yan matsalolin kuma yana gaya ma duk wanda ka ganshi yana zaune da iyali wala akwai waɗannan 'yan abubuwan dannewa ake a to akwai wanda ya kai gidan annabta yanzu matan yanzu ko kafar kafar kafar wayancan sun kai in har wayancan nagartattun salihatin qanitatin muminatin in har za a samu irin wannan daga gare su to wace mace ce a yau take da tsarki da nagartar da kake tsammanin ba za a samu irin wayannan matsalolin ba da ita babu kakka yaudar kanka yanzu kana era din 2023 kuma wayanda za ka aura duk yan 90 ne 90 wani abu zuwa 2000 da wani abu kawai sai ka yi haƙuri kawai yanzu ma da abubuwa duk gasu nan sun zama wasu iri gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ji kuma ka san dai sayyidina umar ba ma sa haɗa hanya da shedan ko idan sayyidina umar ya biyo titi to an ce shedan sai ka same shi a wani titin da ba amma bar shi ma za mu shiga gidansa ka ji yanda suka yi da matarsa dan kana tunanin kana da zafi ba kasa yadda Umar ba mutane nawa kaji ya zane akan hanya da bulala yake yawo mutane nawa kaji cewa sayyidina Umar ya ba su kashi akan hanya saboda baya karɓar wargi amma ka duba gidansa shi ma yanda abubuwa suka dinga faruwa saboda mace mace ce kawai ai an gaya maka khuliqat min dila'in ba a ce da kowace ba khuliqat min dila'in ba a baya mun karanta cewa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ma bangare biyu bane ai mun karanta ko bangare kaza da bangare kaza kuma suka dinga competition a tsakanin su har aka aiko aka ce ai yaji tsoron Allah ya adalci gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fata bassama annabi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha tana faɗar wannan kalma fa kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi wahtamala zalika ya kuma jurewa hakan hilman saboda haƙurinsa wa karaman da mutuncinsa sallallahu alaihi wasallam saboda mutuncinsa shi yasa aka baka jagorancin aka baka gidan kana da tunani wanda ba irin nata ba kana da hangen nesa kuma kana da jumuri shi yasa ka zama namiji kana da jumuri da daukan tension da abubuwan da ita ba ta iya dauka ba shi yasa aka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa a banza aka baka shugabancin an san kanka yana da kwari ba karamin caji bane zai cakar da kai kai shirme sai aka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa an fahimci wannan to saboda haka matsaloli ne wanda dole sai an jure musu kage tana faɗa haka annabi kawai ya san fushi ne kawai ya dabe ta shi kuma fushi ba shi da ma'auni ba kuma shi fushi ba ba wai kowaye ya shiga cikin wannan yanayin zai iya yin abin da baka yi tsammani ba shi yasa za ga cewa annabi Musa lokacin da ya fushi me ya faru wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay amma can gaba sai Allah ya ce walamma sakata an Musa al-ghadabu me akhadha alwah to balle kai dan an ce wai kai malam wai yanzu kai nan malam ne an gane ko kawai dan kaulin bila amalin jalasa rajulun ya gasilu ya dai wato wani lokaci fa da gangan sai ka ma ka zama wani cali cali fa Allah in suka yi da gaske kai kamar da abin wasa jalasa rajulun ya gasilu ya dai wani mutum ya zauna yana ana zuba mai ruwa yana wanke hannu ba da an tanawala da'ama bayan ya ci abinci fasaqatal ibriqu min yadi mar'atihi ala ra'si haba ba sai butar ta kwace daga hannun matar sai kwal akan sa ba shi ya sun kuya tana zuba mai ruwa kawai buta sai ta wato sai ta fadi daga hannun matar bata sauka a ko ina ba sai a kansa fa asala min haddam ba sai kai ya fashe ba sai jini ina tabbatar ma in ta so ta shegantaka da gangan ma za ta yi a zuwan cewa ba ta sani ba faƙala kaga da ya gano kan sai ce ka kuntu an with the habalil hallak li ahata jima wallahi kin ga dama ina da niyyar in je wajen wanzan ya min kaho ya khuriju damal fasid dan ya fitan min da jinin da ya gurbata marar kyau min ra'asihi daga kan nan nasa kai fa barakallahu fiki Allah ya miki albarka wa fartini alayya wa fartini wa farti alayya alwaqata wadananir wa farti yawa wa farti alayya alwaqata wadananir kin ƙara wa lokaci na yawa kuma kin ƙara yan canji na yawa yanzu kin ga ba sai na ji na ɓata lokaci wajen wanzan ba na biyu kuma ba ma sai na kashe kuɗi na ba Allah ya saka miki da alheri amma da gangan aka yi me zai faru ko ma za ta ita ta kule wato bai ma ja haushi ba kenan ga kansa bai kawai ya je aka yi mai dressing ya ce ah wallahi tallahi kin ga shi kenan wallahi na huta da ma so nake in je wajen wanzan a dan yi mun kaho dan a fitar da jini mara kyau kin ga gashi nan ma kin yi kafallahul mu'minina alqitala saura minti nawa minti hudu to la taghdab min munaqashatiha karka dinga fushi wajen tattaunawa da ita gaskiya in baka iya in baka iya hira da mace ba akwai matsala ne saboda haka wajen munaqasha da ita sai kai hakuri shi yasa yace la taghdab karka fusata karka yi fushi min munaqashatiha in kana son ku tattauna da ita idza ihtadda an-naqashu bainaka wa bain zawjatika idan tattaunawa ta yi zafi tsakaninka da matarka fala taghdab ala gafata malan karkai fushi fa inna nisa'an nabi sallallahu alaihi wasallam domin haƙiƙa matan fa inna nisa'an nabi sallallahu alaihi wasallam ko nisa'an nabi domin haƙiƙa matan annabi sallallahu alaihi wasallam kunna yuraji'nahu wa yunaqishnahu sun kasance suna yin musanya ainihin magana da shi kuma suna tattaunawa da shi ya faɗa su ce a ba haka ba ne kaza kaza aka yi shi ma ya ce a'a ga dai yadda aka yi munakasha ke fatazakkar sai malam ya ce da haka tuna fa annaka lasta afdala min rasulillah baka kai manzon Allah ba fa baka kai fa manzon Allah ba fa amma matas zai faɗi zai faɗa matarsa ita ma ta faɗa za a zo tattaunawa wani lokaci ya ce kaza yanzu can babin da muka gama ai an yi tattaunawar tsakaninsa da nana Aisha amma an kasa samun daidaito har sai da ya gayyato mahaifinta Sayyidina Abubakar to anan din ma an samu daidaiton ba a samu ba tun daga abin da ya faru sai daga bayan shi da kansa ya shawo kan matsalar kuma babu wanda yake mai cin riba da kuma kwarewa a zamantakewar iyali irin wanda yake kokarin magance matsala ba sai wani na uku ya shigo cikinsu ba zai dinga bi da dinga ganin cewa in ka ga matsala har wani ya shigo ciki to biya ɓaci a zamantakewa ta iyali ba in ka ga na uku ya shigo to biya ɓaci ya kamata a ce kai kana iya zama in ma yanzu ba za a fahimta ba an ɗau zafi a ɗan ba da iska kawai in an ɗan ba da iska ɗaya daga cikin ku ya sauka to in an zo zama za a iya ko duk ma kuka sauka sai ku zauna sai a baje abun a lokacin wanda bai da gaskiya ma zai iya karɓa amma an riga an ɗau zafin nan ko wani ɓangare ya ɗau zafi to sai ga al'amura suna nema su cakuɗe قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب الله يقرا masa yace Allah ya ƙara masa yadda yace wallahi lokaci yayi to to to sai mu tashi kissa sayyidina Umar wata matsala ce ta sayyidina Umar ita ma za mu karanta insha Allah to abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kusakuran da kuma tuntube da muka yi Allah ya gafarta mana wannan karatu da muke ta yi Uh, Allah ta'ala ya ba mu ikon kamanta abin da yake na daidai a cikinsa insha Allah abubuwan da kuma muke yi a zamantakewa na kurakurai Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa dan zamantakewa mu ta inganta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah